الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a tara ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 29 ga watan shida shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna jami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da darasi da ya gabata hakim ibn hizam Allah ya kara masa yadda wanda kasancewar ya zo ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na dukiya manzon Allah ya dauka ya bashi hakim bai dangana ba ya koma tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dauka ya bashi ya sake tambaya manzan Allah ya ɗauka ya bashi a ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce da hakim inna hazal mala khadiratun hulwa ta ce ya kai hakim wannan dukiya da kake gani manzan Allah ya ce ka san da cewa ita dukiya abu ce wadda take tsanwa-tsanwa kuma mai zaƙi a wajen ɗanɗano ma'ana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kamanta dukiya wato ta fuskar yanda take kwallahewa a cikin zuciyar bawa da waɗannan sifa biyu domin sifar abu wanda yake tsanwa a ɗabi'a galibi ya fi ƙayatar da ido sannan kuma ga sifa ta biyu shine zaƙi wanda yake na ɗanɗano shine manzan Allah ya ce masa inna hazal mala hulwatun khadira wannan dukiya da kake gani abu ce wadda take mai zaƙin ɗanɗano kuma abu ce wadda take tsanwa-tsanwa kamar yadda a wata riwaya can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta duniya ka cukam da waɗannan sifofi guda biyu hadisin da yake cewa inna duniya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqun nisa al-hadith to shine anan sai manzo Allah ya ce masa da ya ce ma hakim faman akhadahu bi bi sakhawati nafsi duk wanda ya karbi dukiya da dadin rai ma'ana ba tare da ka roƙa ba aka baka kuma ka dangana da abin da aka baka manzo Allah ya ce burika lahu fi za a sanya masa albarka a cikin wannan abu da aka bashi sai manzo Allah ya ce wa man akhadahu bi inshirafi nafsi duk wanda ya karbi dukiya da zalama da haba-haba haka kawai ka roki mutane dukiya kuma a ɗauka a baka kuma ka ringa renawa manzo Allah yake ce masa lam yubarak lahu fi ba za a sanya albarka a cikin wannan dukiya ma'ana duk wanda ya bude ma kansa kofa ta roko tare da cewa bai cancanta bai roka ko kuma aka ɗauki abu aka baka kai renuwa to wannan Allah yana zare albarka daga cikinsa sai manzon Allah ya sanya masa misali ya ce kallazi ya akulu wala yashba tamkar mutumin da ke ci ne baya koshi saboda duk mutumin da yake da ɗabi'a ta renuwa to duk abin da za a bashi ba yanda za a yi ya wadatu da shi kuma da wanda ya buɗa ma kansa kofa ta rubu duk abin da za a bashi ba zai wadace shi ba shine yace kallazi ya akulu wala yashba tamkar mutumin da ke ci baya koshi sai manzo Allah ya ce masa al yadul ulya khairun min al yadi sufla hannu wanda yake madaukaki yafi hannu makaskanci ma'ana hannun da ke bayarwa yafi hannu wanda yake mai karba kamar yadda bayani ya gabata cewa hannuwa kala hudu ne na farko shine hannun Allah subhanahu wata'ala an gane ko hannun Allah subhanahu wata'ala wanda shi ke sama da komai kamar yadda ya gabata a wancan hadisi na biyunsu shine hannu wanda yake mai bayarwa na uku hannun da yake amsa ba tare da ya roƙa ba na hudunsu shine hannun da yake roƙo sannan a ɗauka a bashi shine kaskantacce daga cikinsu shine sai yake cewa al-yadul ulya khairu min al sufula hannun da ke bayarwa yafi hannu wanda yake mai karba domin hannun da ke bayarwa shine a sama wanda yake karba shine a ƙasa to a wannan lokaci sai hakim yake cewa ya rasulullahi yace na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace wallahi nan gaba ya ce ba zan taba tauye ma wani abu ba zan taba tauye ma wani wani abu daga cikin dukiyar shi ma'ana ba zan koma roƙon wani ba to anan ba ma wai ya roƙi wani abu wanda yake haƙƙin shi ma wanda ya cancanta a bashi har ya kai ƙarshen rayuwarsa lokacin da abubakar allah ya ƙara masa yadda ya zamanto khalifa abu wanda yake haƙƙi na hakimu ibn hizam idan ya bashi bai ya amsa haka aka zo zamanin umar duk wani abu wanda yake na haƙƙinsa idan aka ɗauka aka ba shi bai ya amsa umar ya fito cikin jama'a ya ce ya ku jama'a kada ku zargen hakim na ba shi iya abin da yake haƙƙinsa ya ce baya so an gane ko ya ya amsa ya ce na bujuro masa da haƙƙinsa na wannan ganima ce yaƙi yaƙi karɓa shi kuma wannan alkawalin da ya dauka ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace nan gaba yace har karshen rayuwata ba zan tauye ma wani abu wanda yake na dukiyarsa ma'ana ba zai koma roƙon wani wanda gaya abun ya kai shi matsayin haƙƙin shi ma in an bashi bai amsa tare da cewa kuma da yake ya kame kansa ubangiji tabaraka wata'ala sai ya wadatar da shi wanda yana ɗaya daga cikin mawadata na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ya gabata maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man yasta'fif yughfirullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbihullah wa ma uqdiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr to ga ya kamewar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya azurta shi dangane da wato shine Allah ya azurta shi kuma ya wadatar da shi shine wai dan uwa yake cewa mutum zai iya yin koyi da shi a yau in imanin shi ya kai zai iya yin koyi da shi abin da yake haƙƙin kama ka dangana ka bari an gane ko idan ka san ka wadatu da shi amma idan baka wadatu da shi ba duk abin da aka baka na haƙƙin ka ba laifi bane ka karba wanda shi hakim Allah ya wadatar da shi yana daga cikin mawadata kar mu manta bayani ya gabata kasancewar hakim Allah ya tara masa dukiya sai da ya kai dukiyar shi akan titina ake zubar da ita mangazakin da za a sa sun yi kaɗan wanda kuma ɗabi'ar shi a wannan lokaci yaran shi idan ya baza su sai ce ku je duk wanda muke bin shi bashi in yana da halin biya ya biya ku karba idan ku ba shi da halin biya ku yafe masa takan iya yiwa mu ma Allah ya yafe mana kurakuran mu to amma mutum ya bibiyi haƙƙin shi wannan ba laifi bane ba ba abin zargi bane na'am wai kana cikin sallah kama mutum nuni ya gyara sahu nuni a cikin sallah halaka ne kar mu manta ya gabata a darasin mu na bukari wanda ummu salama ta tarar da ta aika ya wannan kuyangar ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ta je ta yi mai sallama sannan kuma ta tsaya a damar shi ta gaya masa sakon in ya mata nunin cewa ta tsaya ta tsaya idan ku ya ce ta koma ta koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata nuni kuma gaya a cikin salatul kusuf wanda mun wuce da hadisin da asma'u bintu abi bakar Allah ya kara mace yadda ta zo gidan Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tarar da su ana sallah Asma'u sai take cewa da Aisha me ya faru Aisha sai ta mata nuni da kai ta daga mata sama ta kalli sama ta gani da ta kalla sai ta ga rana ta dishi an gane ku sai a asma'u ta ce aya ce ba aisha sai ta gyada kai ma'ana aya ce daga cikin ayoyin ubangiji ta baraka ta'ala asma'u ta je ta yi arwalla ta zo aka ci gaba da yin sallah da ita kasancewar a nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da aisha akan nunin da ta yi saboda mun wuce da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kabbara sallah duk abin da yake bayan shi yana ganin shi tamkar yadda yake ganin abin da yake gaban shi nunin da aisha ta yi allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda mu'jiza ce wadda take banta da shi tare da cewa wasu malamai suna cewa a yanayin rayuwar sama gaba daya duk abin da yake bayan shi yana ganin shi tamkar yadda abin da yake gaban shi illa kasancewar wasu malamai sun keɓance shi da cewa duk lokacin da ya kabbara sallah don haka kasancewar ba za a yi kuskure ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ya ja bakin sai kyale darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna cikin kitabu zaka mun tsaya ƙarshen babi na hamsin da biyu kai tsaye za mu tashi babi na hamsin da uku قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله زام تاشي بابي نهم سندبيوك قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من سأل الناس تكفرا malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da ke roƙon jama'a domin yawaita ma kansa dukiya lafazin attakassur ma'ana shine mutum ya ringa ƙoƙarin sai ya tara dukiya mai yawa a wajensa to shine a nan kenan mutumin da ya roƙi mutane dukiya ba don wata bukata ba da ta sanya shi gaba a'a kawai yana roƙo ne domin ya tara dukiya menene sakamakonsa a wajen ubangiji tabaraka ta'ala ko kuma menene hukuncinsa mai irin wannan ɗabi'a قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لهم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله حدثني الليل قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقال معلى قال حدثنا وهيب هو ابن خالد عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ya zalu rajulu ya nas wato mutum ba zai gushe ba na roƙon jama'a roƙonsu dangane da me ma'ana dukiya ma ya zalu rajulu yas'alun nasa ay amwalahum wato mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane abin da ke hannunsu na dukiya alhali shi kuma bai cancanta bai roƙon manzon Allah ya ce hatta ya atiya yawmal kiyama sai ya kai wato lokacin da zai zo a ranar kiyama laisa fi wajhihi mus'atu laham manzon Allah ya ce daidai da tsoka ta nama wato babu a fuskarsa ma'ana zai tashi kwarangwal a taron kiyama wanda daga an hango shi daga nesa to an san menene menene laifinsa laifinsa shine wato yi ma mutane maula ba shi da sana'a illa roƙon jama'a to wannan sakamakon shi a ranar kiyama zai tashi daidai da tsoka ɗaya babu a fuskarsa ma'ana sai kashi wanda shine ake kira da kwarangwal ko kuma ka ce fatalwa me ake cewa fatalwa shine kashi kenan ba tsoka to haka zai tashi da wannan sifa a ranar kiyama wa qala sai manzon Allah yake cewa inna shamsa tadnu yawmal qiyama yace rana za ta kusanci kawunan bayi a ran kiyama hatta ya buluga al'arqu nisfar udur wato sai an kai wato jibi wato ya kawo rabin kunnuwa na jama'a shin jama'a gaba ɗaya kowa ne jibi zai haɗe shi sai ya kawo masa kunne ko kuma akwai bambanci akwai bambanci kamar yanda hadisi na al-mikdad ibn al-aswad hadisin na cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa tudu na shamsu yawmal qiyamati a ranar kiyama za a kusanto da rana dangane da kawunan jama'a manzon Allah ya ce sai ta kasance tsakaninta da kawunan jama'a shine yake cewa mai gidara mil ma'ana gwargwadon mil marwayacin ya ce ban san ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da mil shin mil wanda yake rata na tafiya idan aka ce mil shine metir dubu da dari biyar ko kuma mil wanda yake masayin kwalli Allahu alam to ko da ma kaddara cewa metir dubu da ɗari biyar za a kusanto da rana a ranar kiyama to abin ba kaɗan ba ne wanda a hashashen bature tsakanin rana da kawunan jama'a a yau shine tafiya wadda ta kai kilo miliyar goma sha shida tsakaninta da kawunan jama'a miliyar goma sha shida kilo miliyar goma sha shida to in ma kasancewar kenan kilo dubu da dari biyar ne za a kusanto da ita al'amarin ba wasa ba ne mazan Allah yake cewa a wannan lokaci ya ce jibi sai ya haɗa jama'a mazan Allah ya ce wa minhum man ya akhuzuhu ila ka'abai akwai wanda jibi zai kama shi zuwa idan sau wani zuwa gwiwa wani zuwa madaurin wando manzon Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda jibi zai masa lizzami fa yulji muhu iljaman ma'ana shine idan aka ce lizzami ko a Hausa shine abin da ake sa ma duki a nan duk abin da ya zo baki to wani aka sanya shi a baki ya zo rabin kunne shine a wannan riwaya yake cewa hatta ya buluga al'araqu nisfal uzun wato sai ya kawo rabin kunne tunda shi lizzami karfe ne ake sanyawa a bakin duki idan aka sa wannan abin da ya zo baki to daidai yake da rabin kunne don haka shi ne a nan sai ya ce fabainahum kazalik yayin da jama'a suke cikin irin wannan tsanani na wahala istagasu bi adam wato sai su nemi agaji da annaba adam alaihi salam lafazin wato istagasu kar mu manta bayani ya gabata tun a darasin mu na tauhidi ma'khuzun ne min al-istighatha idan aka ce al-istighatha shine talabu da inqabi min ash-shiddati wal halak neman fita daga cikin tsanani da halaka shin anan da yace istagasu bi adam thumma bi Musa thumma bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin zamu iya fa'idantar yin istighatha a dunkule da wani bawa kamar yadda anan suka yi istigasa da adam a dunkule haka ba za mu ce ba istigasa da bawa halak ne dole sai ka yi tafsil ana lalle abinda mutum yake da iko a kan shi ba laifi za a iya yin istigasa da shi kamar yadda a nan bayi za su yi istigasa ne da adam alaihi salam akan abin da adam yake da iko a kan shi dan sai ka koma wata riwaya can ta daban ita ce za ta bayyana maka abin da ake nihi da istigasa ana ma'ana za su nemi alhurma ga adam alaihi salam cewa ya nema musu ceto wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rabe hukunci kowa ya san ina ne makomar shi an gane ku shin annabi adam alaihi salam ba shi an yi istigasa da shi ne akan abin da yake da iko ko ba shi da iko yana da ikon da zai roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya raba hukunci kowa ya san ina ne makomar shi illa kasancewar shi kanshi adam alaihi salam a wannan yini ta kanshi yake bayan sahabba bayan bayi sun zuga shi ya adam kai ne farkon halitta kai ne wanda Allah ya halicci ka da hannunsa ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta ya zaunar da kai gidan aljanna adam ka nema mana ceto wajen ubangijin ya raba hukunci kowa ya san makomar shi adam ya ce yau ta kaina nake ta kaina nake saboda Allah ya taka mun burki dangane da wata itaciya kada na ci kuma na ci don haka ni ma ban san ba menene matsayina a yau haka annabi Musa alaihi salam wanda a cikin riwaya bayan Adam wajen annabi Nuhu alaihi salam za a je bayan annabi Nuhu a je wajen annabi Ibrahim bayan Ibrahim alaihi salam sannan a je wajen annabi Musa bayan annabi Musa a je wajen annabi Isa alaihi salam a ƙarshe a taka burki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ni ne zan iya ɗaukan wannan nauyi to don haka abinda mutum yake da iko a kan shi ba laifi za ka iya istigasa da shi misali wannan salula za ta faɗi daga hannuna kana kusa sai in ce na ce maka na yi istigasa da kai akan abin da kake da iko da izinin allah za ka iya tarewa ta kasa kai ƙasa amma ka mutu ko ba ka nan in ce na ce maka na agaza ya wane wannan na yi istigasa da kai akan abin da baka da iko a kan shi wannan istigasa kala na biyu wannan matsayin shi shirka ne an gane ku shirka ce wadda take mai fitar da mutum daga cikin addini wanda duk wanda ya mutu akan haka bai tuba ba makomar shi ita ce wuta wani iyazu billah wanda abin da zai kara nuna mana haka koma cikin suratul anfal ubangiji tabaraka wa ta'ala na hakaito mana yayin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka fada cikin wani tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da su illa mahalicin sammai da kasai shine ranar yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da mutum 313 ko da 15 ko da 17 dai kamar yadda yake sabani a wajen riwaya kafiran makka su abu jahal sun fita da kusan mutum dubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura yan rahoto aka yi masa rahoton cewa dini na Allah raƙumi guda suke yankawa wanda a iya kiyasin su da lissafin su kusan mutum dubu suke cinye raƙumi ɗaya a irin wannan lokaci da sauransu to a wannan lokaci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci alƙibla ya ringa kaskanta kai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana roƙon Allah yana ya Allah in ka hallaka in ka bari aka hallaka wannan al'umma bayan wannan yini ba wanda zai bauta maka abin ƙasa a lokacin nan mayafinsa ya fada abubakar ya ɗauka ya maida masa yake cewa magiyar da kake ma ubangijinka ta isa ubangijinka ba zai kaskanta ka ba zai wulakantar da kai ba alƙawalin da ya maka zai cika maka na cewa zai baka nasara shine Allah yake hakaito mana iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifi ubangiji ta'ala ya ce tuna lokacin da kuke neman agaji na ubangijin ubangiji ta'ala ya karbi addu'ar ku ya ce lalle zan daɗe ku da mala'ika dubu waɗanda suke masu biyar juna ubangiji ta'ala ya cika masa wannan alkawari to kasancewar a nan kaga istigasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta da ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa saboda tsanani ne suke cikin tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da su illa ubangiji tabaraka wa ta'ala to amma kasancewar sai su fake da waccan aya fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi fa wakazahu musa fa qada alai qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin wai ai ga dan uwan annabi Musa daga cikin mabiyansa wai ya yi istigasa da annabi Musa yaya za a ce a yau ba za a yi istigasa da waliyai da shehunnai to shin wannan da ya yi istigasa da annabi Musa shin akan abin da annabi Musa yake da iko ne ko akan abin da ba shi da iko kasancewar tsare shi aka yi za a zalunce shi ya nemi agaji na annabi Musa alaihi salam ya taimaka masa ya hana wannan zalunci da za a masa annabi musa bayan ya gabatar da kalmomi ga shi wannan azzalimin me za a yi annabi musa sai ya dambace shi da dai ba ce yadda karka yi tsammanin cewa kawai haka kai tsaye annabi musa zai kai masa duka sai ya nemi cewa ya daina wannan zalunci saboda wannan ita ce ɗabi'a wadda allah ya karantar da mu ba haka ba kawai kai tsaye a farko wannan ya wuce da halayen annabawa yadda allah ya ɗabi'antar da su a lokacin nan annabi musa da ya dambaci wancan kai tsaye sai ya faɗi sai ya mutu kaga anan kasancewar annabi Musa an yi istigasa da shi akan abin da yake da iko domin annabi Musa yana raye kuma yana halarci abun fasta za ta hullazi min shi'atihi alal ladhi min adubi fa wakazahu Musa fa qada alai to dan haka kasancewar a yau suka da wanda suke istigasa da su shin a raye suke ko kuma a halarce suke ko a raye suke to ba a halarce ba suke tuntube za ka yi za ka kai ƙasa sai ka ringa ya shehu a nan ka yi istigasa da shehu a kan abin da shehu baya da iko a kan shi ba shehu ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kiraya a irin wannan hali wallahi ka maida shi matsayin kishiya ne ga ubangiji tabaraka wa ta'ala so da yawa za ka ji mutum abu zai kuce a hannunsa ko zai tuntube ya dan amina ko ya rasulallah ko ya badawi ko ya jelani ko ya kailani ko ya dan fujiyo da sauransu kasancewar wannan yanayi ne ka shiga yanayin da ba wanda ya isa ya fitar da kai illa ubangiji tabaraka wa ta'ala amma kaddara cewa na yi tuntube zan fadi kana kusa na muna tafiya tare zan iya cewa wani agaza saboda na yi istigasa da kai akan abin da kana da iko akan shi da izinin Allah za ka iya tare ni amma kasancewar kana mace ko baka nan haramun ne na kirayi wani koma bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala to don haka anan da ya ce istagasu bi adam sun yi istigasa da adam alaihi salam kuma kar mu manta hadisi ya gabata lokacin da aka hau siradi me annabawan Allah suke faɗa kowane ɗaya daga cikin su abin da yake faɗa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim ya Allah gyara ya Allah gyara ba mai magana akan siradi illa annabawan Allah da manzanninsa a wannan lokaci su ma iya kalmar da take fita daga bakinsu Allah gyara Allah gyara kaga a nan ne yanayi ne aka shiga wanda bai ya dacewa kai istigasa da kowa illa da ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda gaya mushrikan farko kansu in sun shiga cikin tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da su ba sa istigasa da kowa illa ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya maimaita mana ya wuce a lissafa a cikin alqur'aninsa هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أهيد بهم دعوا الله مخلصين له الدين الآية وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهل بآياتنا إلا كل ختار كفور to don haka shekul islam muhammad ibn abdulwahab ya ce mushirkan zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama shirkar su ta fi sauki akan mushirkan yau domin su shirkar su na kasancewa a cikin hali wanda yake na yarwa sai in ana zaman lafiya amma in sun shiga cikin tsanani ba sa fakewa da kowa illa ubangiji tabaraka wa ta'ala amma muku a yau cikin hali na yarwa da tsanani ba a fakewa ga kowa illa zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala in ana cikin zaman lafiya shirkaci in an fada cikin tsanani tuntube mutum zai maimakon ya kirayi Allah sai dai ya kirayi wani to shine anan yake cewa sun mabi Musa sannan sai su wuce wajen annabi Musa alaihi salam idan Adam ya bada uzurin cewa ba zai iya ba sun mabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a ƙarshe sai a taka mulki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai je ya faɗi karkashin al'arshi ubangiji ta'ala ya lakanta masa wani yabo yaban da bai taɓa lakanta ma wani bawa daga cikin bayansa bayan ya yaban Allah ya ce masa daga kanka roƙi duk abin da kake bukata a baka nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka manzon Allah ya ce al'umma ta ya ubangiji na al'umma ta ya ubangiji na a lokacin nan ubangiji ta'ala zai zo fage na alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa a raba hukunci yan aljanna su yi wajen dama Allah ya sanya mu a cikin su yan wuta su yi wajen hagu shi ne yake cewa abdullah ibn abi ibn salih ya dada a riwayarsa daga lai daga wato shine ibn abi ja'far ubaidullah ibn abi ja'far sai yace fa yashfa'u li yuqba bainal kharqi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nema ma jama'a ceto a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala domin a raba hukunci tsakaninsu kowa ya san ina ne makomarsa fayamshi a lokacin nan manzon Allah sai ya tafi hatta ya akuza bi halqatil bab wato sai ya kama wato shine zube wanda yake na kofar aljanna an gane ko yace fa yawma idhin yab'athu Allahu maqaman mahmuda a wannan yini ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ke tsaida shi matsayi wanda yake na yabo kamar yadda Allah ya masa alkawari a cikin alkur'aninsa sa asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan matsayi ku shine matsayin ceto shine ake kiran shi ash-shafa'atul uzma wannan ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shine yace ya hamaduhu ahlul jam'i kulluhum dukkan ma'abuta taron alkiyama tun daga adam har zuwa kiyama mutum da aljan gaba daya sai sun jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yabe shi saboda ba wanda ya isa ya buga gaba a ran nan illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya Adam ya kasa annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni ya kasa Ibrahimu alaihi salam haka annabi Musa haka annabi Isa amma da aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna cewa shi zai iya shiga gaba akan wannan al'amari ya je kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya ce masa nemi ceton duk wanda kake bukata za a baka ceton shi a yau to don haka kasancewar wannan dai cikon bayani ne iya gabar da ta sa malam ya shigo da hadisin shine wannan gaba ta farko na cewa ma ya zalu rajulu yas'alu nasa hatta ya ajiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu laham mutum ba zai gushe ba lafazin ar-rajul anan la mafhuma lahu ko da mace ce ce in dai ta mai da roƙo shine sana'arta manzon Allah ya ce to ba za ta gushe ba shi ma ba zai gushe ba a ranar kiyama zai tashi fuskarsa sai kashi daidai da tsoka ɗaya babu wanda kar mu manta bayani ya gabata roƙo baya halatta illa ga ɗaya daga cikin mutane uku mutum na farko shine mutumin da kasancewar ja'iha ta same shi me ake cewa ja'iha wato ita ce musiba wadda take sauka daga sama in ma kankara ko tsananin sanyi ko kuma ruwa ko wata iska da sauransu wadda take kone shuka ma'ana bayan mutum ya sayi 'ya'yan itace kafin ya yanka ko kuma yana ya gama kayan noman sa kasancewar wata musiba ta sauka ta hallaka wannan to wannan mutum yana iya yana da damar da zai iya roƙo har ya cike gurbin na biyan su mutumin da ya dau wani nauyi in ma diya ko kuma kasancewar wata rigima tsakanin jama'a ta kuɗi ka dau nauyin cewa kai zaka biya dan dai a kashe wutar fitina kai kuma baka da halin biya to ya halatta ka yi roƙo har ka biya wannan nauyi da yake kanka lokacin da ka biya sannan sai ka kame na uku shine mutumin da kasancewar Allah ya wadatar da shi yau da gobe kasuwa ta kiya kwata-kwata abin hannun shi ya ƙare har ya kai jama'a suka fahimci cewa wana fa ya shiga cikin mawuyacin hali aka samu mutum biyu zuwa uku suka gane cewa wane fa ya shiga cikin mawuyacin hali ya kamata a agaza masa to da ya ji ɗaya biyu zuwa uku sun faɗa haka to ya halatta ya roƙo ya roƙi abokan kasuwa a ɗan tattara masa wani abu ya ci gaba da juyawa shi ma lokacin da ya ɗan samu abin da zai juyawa ya daidaita al'amarinsa to kuma a wannan lokaci shi ma dole ya kame waɗannan uku su kaɗai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware mana cewa ya halatta su yi roƙo to shine anan kasancewar sakamakon mai roƙo wanda ya roƙi jama'a dan ya yawaita ma kansa dukiya to shine wannan sakamakon shi a ranar kiyama amma mutumin da kasancewar bashi da cin yau bashi da na gobe kuma alhali bashi da ikon da zai je sana'a miskini ne an gane ko to wannan shi zai iya yin bara bakin gwargwado ya dan samu abin da zai iya biyan bukatun shi da ya nemi na abinci in har ya kai lokacin da ya tara dukiya zai iya ware wani hannun jari a juya masa da sauransu to ko da kasancewar miskini ne baya halatta ya mai da bara sana'a dan dai ya tara dukiya kamar yadda yau jama'a da yawa za ka gani daga cikin miskinan sun fi waɗanda suke masu kawahuwan dukiya باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala cewa waɗannan talakawa wanda Allah yake yabansu wanda suka cancanci a ɗauki dukiya ta zakka a basu ko kuma sadaka ta neman lada shine a nan Allah ya bayyana mana sifarsu ya ce la yas'aluna nasa ilhafa ya ce ba sa roƙon mutane da ɗai an gane ko don haka malamai a nan suka sa musulmi suka fassara ilhafan suka ce albatta la yas'aluna nas albatta ko dai ba sa roƙon mutane ma'ana ba roƙo ba na nana cewa ko na nacin ba sa yi saboda shi ilhaf daidai yake da ilha ma'ana nacewa akan abu an gane ku sai yake cewa wa kamil wa kamil gani وقول, الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغني wato wane ne wai mawadaci wa kamil gina wa kamil gina nawa ce wadata idan mutum ya mallaki nawa ne za a iya ce masa mawadaci bayani zai zo nan gaba sai ce wa kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da bayani dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala yajidu gina yughnihi wato mutumin da ba zai samu ba wata wadata da za ta wadatar da shi to wannan shine ya cancanta a lura da shi a taimaka masa kamar yadda hadisin zai zo nan gaba lil fuqara'i allazina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال أخبرني محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن أليا قال حدثنا خالد الهضاء عن ابن أشوع عن الشعبي هو عامر ابن شراهيل أنه قال حدثني كاتب المجيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية إلى مغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن اكتب, أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال قال حدثنا محمد بن برير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهدا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يؤته وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان wallahi inni la urahu mu'mina qal aw muslima inni la u'ti ar-rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yukabba fin nari ala wajhi wa an abihi an salihin an isma'il ibn muhammad أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين أنكي وكتفي ثم قال أقبل يا أي سعد إني لأؤذي الرجل قال أبو عبد الله فكبكبوا أي قلبوا مكبا أي أكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كبه, كبه الله لوجهي وكببته أنا قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك وابن أنس الأصبهي المدني عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس قال حدثنا عمرو بن حفص بن إياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيهتقب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس قال أبو عبد الله يعني ابن إسماعيل صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر wato shine malam yake cewa wa kamil gina ma'ana nawa ce wadata ma'ana abin da in mutum ya mallaka za a iya cewa ya zama mawadaci baya halatta ya roƙo kasancewar tare da cewa akwai hadisi wanda ya gabata a cikin darasinmu na tirmizi duk da cewa akwai ta cewa a sanadinsa wanda duk mutumin da ya mallaki dirhami hamsin ko abin da ya kai kimar dirhami hamsin to wannan za a iya ce da shi yana da wadata kenan bai ya halatta ya roƙo an gane ku kenan dirhami hamsin ko inda za ka lissafa kasancewar dai dirhami ɗari biyu shine iya abin da yake ba da lissafi wanda yake na zakka kenan a nan kasancewar a irin yanayi na yau sai ka lissafa kamar miliyan ɗaya da rabi kenan za ka kasa kashi hudu idan ka kasa miliyan ɗaya da rabi kashi hudu duk wanda ya mallaki kashi ɗaya daga cikin kashi hudun ko abin da yake kimarsa kenan wannan za a iya lissafa shi a cikin mawadata wanda baya halatta ya yi roko wanda miliyan daidai in ka kasa kusan kamar yawa jika 375 kenan mutumin da ya mallaki jika 375 ko abin da zai kai kimarta tare da cewa hadisin dai bai inganta ba an gane ko yana da illa tare da cewa wasu malamai sun faɗi sama da abin da yake ya kai haka wasu kuma ƙasa da haka illa kasancewar dai a nan za a lura da yanayin jama'a yadda suke ciki kenan duk abin da ka samu wanda zai iya dan wadatar ka dangane da bukatu na yau da gobe to wannan mutum sai ya kame kansa ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma zai azurta shi kamewa to shine anan malam yace wa kamil gina nawa ce wadata an gane ko shine anan sai ya zo da wannan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala yajidu ginan yugunihi wato miskini shine wanda yana da wadata illa kasancewar wadata ba za ta wadatar da shi ba ma'ana yana da sana'a in ma yana da kudade da yake juyawa yau da gobe ko kuma ma'aikaci ne illa kasancewar albashin shi ba zai wadace shi ba wanda in ya dau albashi kafin sha biyar ga wata kuma ya koma cin bashi ko kuma yana da sana'a sana'ar kanta ba ta isa ba ta wadatar da shi wanda in ya sanya ta gaba dan abin da yake juyawa zuwa wani dan lokaci kaɗan zai iya cinye shi to don haka ita wadata ba ta da da wani gwargwado wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in mutum ya mallaki kaza sannan ya haramta yi roƙo kenan sai mutum ya kalli iyakan shi dan abin da kake samu ya ishe ka ka biya bukatunka ko kuma bai ishe ka ba idan bai ishe ka ba to wannan ya halatta ka yi roƙo shine anan sai ya shigo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lil fuqara allazina usiru fi sabilillah bayan ayar ya ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir har aka zo kansu shine anan sai yake cewa lil fuqara allazina usiru wato wannan sadaka Allah ya ce waɗanda suka cancanta a basu a farko su ne talakawa waɗanda aka tsare su fi sabilillahi dan yaƙi na ɗaukaka addinin Allah an gane kasancewar wanda ake kiransu da ahlus sufa wanda galibin su sun yi hijira sun tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina wanda galibin su kuma talakawa ne shine sai Allah ya ce la yastati'una darban fil ardi ba su da ikon yin bulaguro a ban kasa ma'ana domin saye da sayarwa domin ba su da abin da za su juya ubangiji ta'ala yake cewa ya hasabu humul jahilu agniya aminat ta'afu wanda ya jahilci lamarin su idan ya gansu zai zaci cewa mawadata ne saboda kamewa ma'ana yanda suke kame kansu ba sa roƙon jama'a sai ka yi zaton cewa suna da ubangiji ta'ala ya ce ta'arifuhum bisimahum zaka sane su wato da alamar su micece alamar su shine kamewar da ubangiji tabaraka ta'ala ya ambata sai Allah ya ƙara yaban su yace la yasaluna nasa ilhafa da dai ba sa roƙon mutane ba sa roƙon jama'a ma'ana ba roƙo ba wanda yake na naci ko wanda yake ba na naci ba ba sa roƙon mutane sai dai kai in ka fahimci cewa suna da bukata sannan ka taimaka musu wanda da su ne ake bukatar mu yi koyi mazanjiya wanda suna cikin hali wanda yake mawuyaci amma duk da wannan sai su kame ba wanda zai ji halin da suke ciki sai dai in Allah ya sa kai kana da lura da fahimta ka gane cewa mabukata ne a nan wasu malamai da suka ce ta'arifuhum bi simahum zaka sane su da alamarsu na cewa mabukata ne in ka kalli yanda jikinsu yake ga jiki ya koma dai sannan kuma ga tsahin tufafi ga wannan kenan zaka fahimci cewa mabukata ne an gane ku wasu malamai suka ce alamar tasu da Allah yake nihi a nan shine kame wasu dai duka dai wannan alamomi ne dai babu cin karo za a iya gane wane ne mabukaci kuma a taimaka masa to shine a nan Allah ya ce la yas'aluna nasu ilhafa ba sa roƙon mutane da dai ma'ana ba roƙo ba haka na kai ko na cewa ba sa yi to shine malam ya shigo da wannan kenan dan ya nuna mana cewa iya abin da ake bukata ga musulmi ko da kana cikin bukata to abin da aka fi so ka kame kanka shine sai Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar da shi na wani abu ko kuma ba za ku ciyar da wani abu na dukiya ko mun kankantar shi ku tabbatar da cewa ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da kuka ciyar za ku samu sakamako a kan shi a gobe kiyama shine malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ba miskini bane wato mutumin da al'akala wal aklatan ma'ana abinci na an gane ko al'akala wato loma wal aklatan ko loma biyu za ta iya maida shi kamar yadda wacce riwaya ta fassara wannan amma lafazin al'akala wato ismu marra ne kamar ka zauna ka ci abinci karo daya amma abin da ake nihi a nan shine alluquma ma'ana duk miskinin da in an ba shi loma ɗaya loma biyu za ta iya maida shi manzon Allah ya ce ba shi bane miskini a hakika sai ya ce walakinil miskinu manzon Allah ya ce kusan da cewa miskini na hakika allazi laysa lahu gina wanda ba shi da wata wadata da za ta wadatar da shi yana da sana'a in ma yana da kasuwa ko yana noma ko yana kiwo ko ma'aikaci ne illa kasancewar albashin shi ba zai wadatar da shi ba maza Allah ya ce wa yastahi kuma yana kunyar roki jama'a cewa a taimaka masa maza Allah ya ce wannan shine miskini wanda ya cancanci a kawo masa agaji sai ce aula yas'alun nasa ilhafa ko kuma baya tambayar mutane da dai kawai ya ja bakinsa ya kame Allah ya san yanayin da yake ciki to wannan shine ya cancanta a taimaka masa kenan duk inda Allah yake kwadaitar da mu'mine a taimaka ma miskinai to wannan shine miskini na farko wanda ya cancanta a taimaka masa amma ba ana nihin cewa ba shi wancan miskini wanda za a bashi loma daya ko loma biyu ta maida shi cewa ba za a taimaka masa a'a a nan wanda ya fi cancanta ne a taimaka masa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana sannan sai wato wannan hadisi wanda al-mugira katib katib din mugira ibn shuba ma'ana marubucinsa shine yake cewa ya muawiya ya rubuta ma mugira ibn shuba cewa ya rubuta masa wani abu da yaji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan mugira ya rubuta masa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa inna Allah kariha lakum salasa ubangiji ta'ala ya haramta muku abubuwa guda uku don karka fahimci karhanci a nan a yaren wato su ne alfukaha waɗanda suke almutaakhirun wanda su in suka ce almakaru abinda suke nihi kenan sabanin haram wanda kasancewar abinda makaruhi yake nihi a nan shine ma'ana abinda yake haramun kamar yadda yake cikin suratul isra da ubangiji ta'ala ya zano abubuwan da ya haramta tun daga la ta alma Allah ilahan akar fa taqau da mazmuman makhzula sai da ya kai wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulun mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala qula kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha duk abubuwan da Allah ya zano a nan abubuwa ne waɗanda suke na haramu don haka da ya ce kari halakun salasa ubangiji ta'ala ya haramta muku abubuwa uku na farko shine kila wa kala an faɗa ya faɗa ma'ana an ce ya ce ma'ana ciran labarai haka kawai ba kai ba digi ko kuma zantuttuka na banza da tsegumi wanda kawai iya abubuwa wanda ya zamanto aikin jama'a kamar a irin yau to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke masu tuzartar da lokaci ɓata lokaci ba ga mumini haramun ne don haka yace ubangiji ta'ala ya haramta muku kila wa kala an ce ya ce labari dai wanda ba kai ba jiki ya zamanto kawai shine aikin jama'a abu na biyu sai yace wai ibaatul mali haka nan tuzartar da dukiya me ake nihi tuzartar da dukiya ka sanya daidai da dala a hanyar da ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ce a saka dukiya ba wannan shi ma haramun ne ko da kai ne zaka amfana a karan kanka in dai ba ta hanya bace halattacciya to wannan ana kiran shi to zartar da dukiya na uku sai ya ce wa kasarata su'al wato da yawan tambaya don haka a nan kasancewar kasarata su'al malamai suka ce akwai ihtimalin zai zamanto yawan tambaya akan abin da bai auku ba ka ce to in abu ya auku kaza kuma kaka za a yi wannan shi ma baya dacewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka alladhina man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kuma kasratu su'al anan kuma zai zamanto yawan roko mutumin da zai ringa roƙon jama'a dukiya domin ya yawaita ma kansa wannan shi ma haramu ne mutumin da zai yanga roƙo alhali shi kuma bai cancanta bane don haka kenan saboda wannan gaba ta ƙarshe malam ya shigo da shi kasancewar roƙo ba ɗabi'a ba ce bata muni sannan sai wannan hadisi na wato amir ibn sa'ad daga mahaifinsa allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗau dukiya ya bada ta ga wasu jama'a wa ana jalisun fihim kuma ina zaune a cikinsu a wannan lokaci ma'ana ana zaune manzon Allah ya ɗauki wani kaso na dukiya ya ba wasu jama'a lafazin raha daga mutum uku zuwa tara shine ake amfani da shi a yare wanda yake na larabci don haka mutum biyu ba za a yi amfani da wannan lafazi amma daga uku zuwa tara wannan tsakanin shine ake amfani da lafazin raha sai ce wa ana jalisun fihim yace ina zaune a cikin su me za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale wani mutum daga cikin su bai dauka bai bashi wato sa'ad yake cewa wa huwa a'jabuhum ilayya yace shi ko wannan mutumin da manzon Allah ya hana ya fi kayatar da ni ma'ana shi na ga cancanta a dauka ba sai na tashi na kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fasarar tuhu sai na masa rada kuntu sai na ce masa malaka an fulan ya rasulullahi me yasa ka hana wani wallahi inni la urahu mu'mina yace ya rasulullahi wallahi ina kyautata masa zaton mu'mini ne manzo Allah yace awa muslima ko dai musulmi dai ko an gane ko saboda kasancewar imani fa abu ne wanda yake cikin zuciya sai dai illa kasancewar a ce dai musulmi saboda shi imani abin da yake cikin zuciya shine ke gaskata imanin mutum ko kuma ya karyata shi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul hujurat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna shine manzo Allah sai ya ce mishi a wa musulma ko dai ka ce dai musulmi ko dai kana zaton shi dai musulmi kana kyautata masa zaton musulmi ne kala sai ya ce fa sakattu qalila sai na ja baki na na kyale dan zamani kankan ne sun magalaba ni ma a alamu fihi sannan abin da na yi sani game da shi wannan mutumin da manzon Allah ya hana sai ya rinjaye ni fa qultu ya rasulullah malaka an fulan sai na ce ya manzon Allah me yasa ka hana wani an gane ya ce wallahi inni la urahu mu'mina ya ce wallahi ni ina kyautata masa zaton mumini ne qala aw muslima maza Allah ya ce ko dai musulmi dai qala fa sakattu qalila ya ce hannu sai na ja baki na na kyale zamani kankan ne sannan ghalabani ma a'lamu fihi abinda nayi sani game da shi na lamarin sa sai ya rijaye sai na koma faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo na uku na ce masa malaka an fulani ya rasulallahi me yasa ka hana wani inni la urahu mu'mina yace ina kyautata masa zaton mu'mini ne manzo Allah yace masa abu muslima sai manzo Allah yace inni la uqdir rajula yace ya kai sa'ad yace wallahi ka san da cewa ni ina daukan wani abu na dukiya na yi kyauta da shi ga wani mutum wa ghayruhu ahammu ilayya minhu wanda na hana kuma ya fi soyuwa a wajena ya ce kashiyata an yi kabbafin nare ala wajehi shi wanda na ma kyautar don tsoron kar a kifar da shi akan fuskar shi a cikin wuta a gobe kiyama ma'ana irin wannan kyauta da manzon Allah yake musu yana musu kyauta ne don lallashe zuciya wanda shi in ba a bashi ba wannan kyauta yakan iya fandarewa shi kuma wanda aka hana manzon Allah ya yarda da imanin shi a nan zai tunatar da ni wani abu da wani malamin mu yake faɗa da wani yake ce masa to ku me yasa wai galibi duk dukiyar ku ku kasashen larabawa ba kwa ɗauka ku kai irin kasashen mu na afirka kamar irin su nijar da najeriya ku zo a ku sarrafa dukiya a nan a yi kokarin yadda za a ɗaukaka musulunci malami yake ba shi amsa kasancewar ku kasancewar musulmi ne so da yawa za ka samu mutumin da kakan kakan shi ma musulmi ne wanda shi yau ko ba a bashi dala ba zai iya ci gaba da musuluncin shi ya ce don haka galibin dukiyarsu suke ɗaukanta suke kai ta irin ƙasashen da musulmi ya zamanto a ƙalliyat ne 'yan kaɗan ne ƙasar da babu musulmi da yawa nan suke ɗaukan dukiya su kai su sarrafa a ringa ƙoƙarin kiran mutane ana kwaɗaitar da su da wannan dukiya domin su karɓi musulunci yanzu misali ka ɗauki yanda 'yan mushau suke kawo dukiya kirsa suke kawo ta ƙasashenmu saboda me yasa yan kaɗan ne ana amma za ka samu ka ɗauka ko nan najeriya za ka samu kirista yana yin dauko me yasa shi ba a ɗaukar dukiyar a bashi ko a can ƙasashensu za ka samu wanda kiristancin yake amma a titi yake kwana bai da inda zai shiga dala ba wanda zai ɗauka ya bashi saboda ko ba a bashi ba kiristancin ba zai bari ba uwayen shi da kakannin shi akan wannan addini ya same su to amma mu nan galibin mu musulmi ne wanda ko ba a baka dala ba kai da kanka za ka ciri ka kullu ka yi kokarin yadda za ka taimaka ma musulunci me yasa saboda ka riga ka san daɗin shi ko a baka ko kar a baka musuluncin za ka yi to don haka a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi wannan wanda sa'ad yake kyautata masa zaton mumine ne yana ganin shi ya cancanta a ɗauka a bashi manzon Allah sai ya hana shi a ƙarshe manzon Allah ya ce ina ɗaukan kyauta na ma mutum tare da cewa wani wanda na kyale ya fi soyuwa a wajena shi wannan wanda na ba manzo Allah ya ce ina tsoron kar a kifar da shi akan fuskar shi a cikin wuta a gobe kiyama kyauta ce wadda take ta lallashin zuciya wanda siyasa ce wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karantar da manzon shi irin yadda zai tafiyar da jama'a dan wani ka shekara kana ce masa Allah ya ce manzon Allah ya ce ba zai ji ba amma inda za ka ɗau wani abu ka miƙa masa kai tsaye zai karɓi duk abin da ka gabatar masa shine a nan sai wato shi Ismail ibn Muhammad yake cewa na ji mahaifina yana ba da labari da wannan hadisi a cikin hadisin sai ya faɗa fadarraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadihi fa jama'a baina unuki wa katafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dura hannun shi ya hada tsakanin wuyana wato da kafada ta haka an gane ko ma'ana manzo Allah ya karkato kan kenan shi sa'ad shine yake cewa an gane ko manzon Allah ya ce masa aqbil ma'ana gabatu ya kai sa da ma'ana shi yace inni la udir rajula kenan manzon Allah lokacin da zai gaya masa kamar yadda shi a farko rada ya tashi ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi yaya zaka hana wani wani ko ina ganin mumini ne shi ya cancanta a bashi قال أبو عبد الله واتو الإمام البخاري يتي فكبكبوا فدر الله سبحانه وتعالى يتي فكبكبوا فيها هم والغاوون سيتي أي قلبوا ma'ana shine aka kifar da su aka musu juyin waina a cikin wuta kenan me yake nihi anan fassara wannan anya kubba sai ya ce mukibba ai shine sai ya ce akabbar rajulu larabawa suna faɗa a kabbar rajulu idza kana fi'luhu ghayra waqi'in ala ahad kenan idan ya zamanto fi'l lazim sai su ce a kabbar rajulu an gane ko ma'ana kenan ya fada idan ku suka ce fa idza waqa al fi'lu qulta kabbahu Allah li wajhihi wa kabautuhu ana kenan wannan shi sabanin yanda yake kiyasi ne galibi a cikin kalimomi waɗanda suke af'al lafazin shi wanda ya zo da irin wannan hamza a kabba yana zamantowa muta'addi kenan a nan a kabba sai ya zamanto shine fi'il wanda yake lazim kenan kabba kuma sai ya zamanto shine wato muta'addi shine sai ya ce kabbahu Allahu li wajhihi ubangiji ta'ala ya kifar da shi kenan a cikin wuta shine nan sai ya ce khashiyata an yukabba finnari ala wajhihi yace dan tsoron kar a kifar da shi akan fuskarsa wato a cikin wuta duka dai wannan karin bayani ne ma'ana dan ya fassara mana wannan kalma shine yace akabbar rajulu suna faɗa su ce akabbar rajulu ma'ana ya kife mutum ya kife kenan idza kana fi'luhu ghayra waqi'in ala ahad kenan in ba shi ya kifar da wani shine kanshi karan kanshi ya kife sai ka ce akabbar rajulu idan ku shine ya kifar da shi kenan sai ka ce kabba fulanun fulanan kenan wane ya kifar da wane ba za ka ce a kabba fulanun fulanan wannan riwaya ta gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba miskini bane allazi yatufu ala nas wanda ke zagaye jama'a ta rudduhu luquma wal luqmatan wa tamratu wa tamratan wanda loma ɗaya loma biyu ko ɗan dabino ɗaya dabino biyu zai iya maida shi ma'ana wanda za a ba shi dala biyu dala uku dala biyar dala goma ma'ana miskinin da yake kewayawa yana bara maza Allah ya ce ba shi bane miskini walakin miskinu ladhi la yajidu ginan yughni yace sanadin miskini shine wanda ke da wadata wadatar da bata wadatar da shi ma'ana wanda yana da abin juyawa illa kasancewar kayan kasuwar shi ba za su wadatar da shi wanda in ya sa gaba ɗan lokaci kaɗan za su iya karewa amma ɗan abin da ake samu bai isa bai biya masa bukatu na gida da sauransu na yau da gobe wanzan Allah ya ce wannan shine miskini wala yuqdan bihi fa yutasaddaqu alayhi kuma ba a lura da shi balantana a dan sadaka a bashi mafi yawan jama'a sai su ce a ai wani ma'aikaci ne ko kuma a wani ai dan kasuwa ne a wani ai yana da sana'a shi kuma alhali inda za a zo albashin da yake ɗauka kwata-kwata bai wuce bai biya masa bukatun kwana goma a cikin wata guda ko kuma wannan shi yana da sana'a kayan sana'ar tashi kwata-kwata ɗan abin da yake samu bai wuce bai biya rabin bukatun shi abin da yake a gidan shi a wuni to irin waɗannan ba a lura da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce balantana a taimaka musu sai ya ce wala yaqumu fa yas'alun nas saboda kunya da kame kai kuma shi ba zai tashi bai roki jama'a to irin waɗannan su ne miskinai wanda ya cancanta a taimaka musu kenan wannan kofa ce ake tushewa kar a bar mutum sai ya tashi ya faɗa kenan ya ce yana da bukata a taimaka masa saboda wajen roƙo akwai kaskanci akwai zubar da mutunci don haka malamai a can suka ce wancan da ya ce hatta ya atiya yawmal kiyamati walaisa bi wajhihi muz'atu lahmi suka ce a sakamakon ya wulakanta mutuncinsa ya zubar da ruwan fuskar shi to a shine ubangiji ta'ala zai sakauta masa gaba ɗaya ya tashi kwarangwal a ranar kiyama riwaya ta ƙarshe shine abu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la an ya akuza ahadukum hablahu thumma yabdu ahasibuhu qala ila al-jabal manzo Allah ya ce ɗayanku da zai ɗau igiyar shi sannan ya yi jijjifi wato zuwa walwatsai ma'ana fa ya hata ɗiba ya je ya yo itace fa ya bi'a ya sayar da wannan itace fa ya akula wato ya ci abinci wa ya tasaddaka ya yi sadaka da abin da ya rage manzo Allah ya ce khairul lahu min an yas'ala nasa shi ya fi masa alkhairi da zai roki jama'a a riwaya da ta gabata manzo Allah ya ce shin sun bashi ko kuma sun hana shi ma'ana ka nemi sana'a ko mun kankantarta ko mun kaskancin sana'ar wallahi ya fi ka zama dan maula shine anan manzon Allah ya nuna cewa mutum ya dau igiya yayi sammako ya je ya haudu walwatsi ya yi itace a wacce riwaya manzon Allah ya ce ya jabo a gadon bayansa ya zo ya tallata wannan ice ya sayar da shi ya biya bukatun shi abin da ya rage ya yi sadaka manzon Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai je ya roki jama'a sawa'an sun bashi ko sun hana shi kenan a nan ana nuna mana mutum ya nemi sana'a ko mun kankanta ta shi ya fiye masa alkhairi da ya zamanto dan maula don haka shi musulunci bai gaji zaman banza ba kuma shi mumini kima gare shi daraja gare shi duk abin da zai zubar masa da mutunci to don haka shari'a sai ta yi famar ta tushe waɗannan ƙofofi ta haramta ma jama'a ta musulmi shine wani dan uwa yake ce mun ya ji laba wani malami yake faɗa wani arne ne da ya musulunta shi da ya musulunta shi kawai iya abin da ya damu da shi ca idan Allah shi abin da yake so a sauƙaƙa mishi barawai shi shi dai roƙo ya ca ya bara shi ne shi a yafe masa shi dai bara ba zai yi ba shi ya riga ya musulunta to amma shi abin da yake fama ca a yafe masa bara shi yana ganin cewa bara ko wata ibada ce shi iya abin da yake fata cewa shi dai ya musulunta amma a yafe masa bara wanda yan uwa suke ba da misali nan in ka je cikin kasashen gwarawa kalla ka ga mutum ya kewaya yana bara in ba ka gan shi to daga nan ya tashi ya je in ma daga nan Nijar ko kuma daga arewacin Najeriya amma ba daga cikinsu ba. Saboda me yasa sun san abu ne wanda yake na kaskanci na zubar da mutunci. Ko waɗanda suke miskinninsu a can suna da sana'ar da suke yi. To don haka shine a nan Allah yake yabon waɗannan bayi na ƙwarai cewa ba sa roƙon mutane da ɗai. kuma gaye da cewa suna cikin hali wanda yake mawuyaci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك